أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون لأدبار وكان أهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markar ahli sunna da jama'a wanda ke kwalkar kada a birnin da magana jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a shidda ga wata na Zulqa'ada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da shidda ga watan biyar dubu biyu da ishirin da uku. sati da ya gabata muna cikin tafsirin suratul azab mun tsaya aya ta 16 ga 17 insha Allah za mu tashi yau aya ta 18 ganin ɗan jira adarama kuma kuna ga muna da baki muna da baki daga Najeriya insha Allah da muka taba karatu kuma daga baya za mu ji abin da ya kawo su adarama ka ji aya ta 18
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائد لقوانهم هلم إلينا إما أذكم أنت من أجسكم سورة العذاب سورة ببيان تاران دنجي دعكوا أنه صلى الله عليه وسلم أقرم مدينة duka ƙungiyoyi na kafurai masu wani aji masu yin gaske wani abu na yahudawa ƙungiyoyinsa daban-daban da na ƙwarishawa da katafan duk wannan sun taru a madina a wa musulmi zama guda gaba ɗaya a huta kamar suke cewa kan wannan mas'ala ne muka shigo bayani ƙarshen bayaninmu inda allah subhanahu wa ta'ala ke labarin wasu daga cikin munafukai da 'yan warware alkawari da suka wa sallallahu alaihi wasallam na bashi goyon baya da kariya in wani bala'i ya zo madina yanzu ganin sun samu dama ta tindike musulunci duk wannan abin da suka doka na alƙawari sun zub da shi sun kaman banza ta fara ga shi nan kurin sa'a da kasa wannan kan shi ne allah ya zarge su da warware alƙawari da ƙarya da ba su suna da matsala a gida kasabar gida ba ga yara kaza kaza kaza da ala duk wannan shirme ne kuma ƙarya ce kuma abin da suke guduwa baya barinsu gudu da wuta da gudun yaƙi bai hana ka mutuwa kenan da mutuwa kan munafunci ba ta mutu da karama wannan shine abin da bayan gabata shine anan Allah subhanahu wa ta'ala ke bamu labarin wasu kala daga cikin dai irin wannan mutane wanda maza da kware mu'amalar da ake ciki ga yawan kawai masu yawan gaske su kuma cikin sabon wani yan madina wasu ke taron musulman da matsala ta munafunci masu kawo cikas don babu yawa kuma ɗaya wannan kuma a cikin akwai munafukai shi ne halin da aka shiga Allah ce kada ya alamu kawo ma'auki na min wala ƙa'idin da kawanin halin mu'ilan Allah ce hakika ku sani shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san halin da ake ciki ya san al-mu'awqin ma'ana wanda suke sa mutane tsoro al-musabbiqin wanda suke halin mutane wuta su tuza mun tsoron mu ta jihadi fi sabilillah ko tsayawa a wannan wurin za a kashe ku za mu kaza kaza ya ja muku bala'i Allah ce ya san da irin wannan mutane wal qailin li khawanim halum ilaina da masu ma wanda suka zo kin ma suke jin hankalin su su huto daga wannan bakin daga ku zo mana ku komo gida kuma kan ku yarda a kashe ku kuma da mu Allah ta halin su wala yatuna basu illa qalila dama abu ta abu shayaki dan ba sa zuwa sai ne kama tilas Allah ta ashihatan alaikum ashihatan alaikum fa idza jaa al khawf ra'aytahum fa idza jaa al khawf ra'aytahum كالذي يغشى كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا
نعم أشيحة عليكم وإن كلا وإن متهنه على إيه مغانا مس إيماني وإن متهنه سنة ما سروع معنى باسا سن الخير تاردو duk wani kyauta wasu ba ta sassa ta fa'ida ja a kuma kawo idan wani tsoro ya zo kenan ya yi same su ra'aitun yanzu runa ile ta duk a yanu in za ka gano su daga yanki ya zo tsoro ya zo ƙasa za ka gan su idan suna warwarwar iya juyawa kallabi yi kusha a alihim da mutu kamar mutumin da kasa idan mutum ya ga mutuwa ko ɗan bijin kanka ya suɗi da ido ya har ya juye wani ya koma baki ya ya bace har har na alama ta bala'i tsoronsu idan su yake jujjuyawa iya wurgawa baki na bacewa saboda bala'i tsoro ce kamar wanda mana ya suma a wani mana wanda ba wani mace mutum ya suma ba zai mutu kenan mutumin da ke kwar mutuwa kenan ido iya juyewa baki na bacewa haka halin zai ke dan bala'i tsoro kaga wannan zai mayar shi yanzu kun ta kai yake kura neman gudu yake kura da kira ya ce fa'in da ya zaha balhau salakokun bi ake sidad in kuma ga halin tsoro ga halin cikin halin wannan tashin hankali kuma idan tsoron ya bushe an samu zama lahiya bala'in bai same ku ba ba halakar da ku ba ba ku tsira ba dai salakokun bi ake sidad za su rinka jihonku da harshe na aibantawa mutane kaza ba su alkhairi su aibanta ku su ga muku ban aƙen maganganu bayan ya tsima ban ta dan kuskira ba suna jiwon ku da miyagun maganganu a shihatan alkhair duk wani abu na alkhairi ba ta san kuci ta ce wala'i ka ga irin wannan kala ta irin wannan mutane lam yu'minu daman ba su da imani kai ya ce a baka imanin suka ambata na baya daman ƙarya ce kura ba su imani alace dalilin haka ba a haɓar Allah wa amala aikin da suka yi ka samu naukai da su ake sallah azumi mai suke da abun ake na ibada da su ake yi amma su da ba imani Allah ce ya ɓata aikin gaba ɗaya sun yi a banza ba samun lada ko ɗaya don babu imani wa kana zalika ala Allah yasira kuma yin hakan Allah ba da aikin irin wannan abu ne mai tsakiya wata hali da rashin imanin su Allah ce gaba yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu wa in ya'ti al-ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'ikum ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا
Allah ya ce halin tsoronsu bai rabu da su ba duk da cewa Allah ya karye wannan runduna ta kawure ba su ce ba nasara amma su dan balayin tsoronsu ya hasabu na ahzab da mazhab jifki han suna nan zawa da har cikin halin tsoro suke ita muku bayanin cewa Allah subhanahu wataala ya cikin hikimar shi duk taron da aka yi bayani ya kamata sati da ya gabata Allah ya tusa tsoro ya tusa da farko aka tusa rabon rashin haɗin kai tsakanin rabuwa kai tsakanin wannan a cikin wannan halin sai Allah ya koda iska iska na kaɗawa tana sa tantun su da abin tukunya tana ɗagawa tana yaddawa ganin haka wannan tsoro su kuma yahudawa suna da labari ko masaniya yadda Allah ya ma adawa ko samudawa ganin haka suka mana suka nemo mana kabar mana ka sama azaba suka tsere ganin sun tsere ƙwarisha sun tsaya ka tsawon sun tsaya kenan daga nan allah ya watsa su kenan runduna taron dangi da aka yi allah ya watsa su ta halin iska to amma su waɗannan matsorata har yanzu suna cikin halin tsoro suna ga har yanzu waɗannan ma'ana waɗannan suna nan ji suke suna nan kwan waɗansu haka dai kenan ba su rabu tsoro ba har cikin halin tsoro suke Allah ya ce wa in ya'ti al-ahzab yawaddu law annahum balu fil arab halin su wannan mutanen inda wa'annan kungiya ta kawurai za su zo za su dawo wannan mutanen law annahum yawaddu mana yawaddu za su yi gurin law annahum balu fil arab balu fil arab za su yi gurin a ce suna can kauye ba sa mutu suna can gishin gari haka ne burinsu ba sa zauwa za su yi burin su tsaya can cikin karkara ya ce ya sa'alun al'ambar suna tambayi labarin ya madina ya ta kwashe ta suna da masu ya akare ma ba a yi da su in wabu ne allah na zarar mutane irin wani abu idan sun ya zo da a yi cikin komi da su ake tare aka da su da wannan abin da ya zo suka jara baya wanda su ga sai ba a yi da su ba amma da wani ko komi sallah komi da aske to sun ga bala'in wannan taron dangi a ran san kai ni ba kware wata ta masu imanin Allah ce sun tsorata hatta masu imanin sun tsorata to amma za mu kashi ma mu da mu nan munafiki gaba daya kenan wannan abin yasa ganin bala'in ya a hin abu ne karga sun suka bayyana da abu yanzu ko da waɗannan jama'a sun dawowa ba sa zama suna madina san ba saboda masu wata ma'ana nan ke ba su ba zama madina gaba daya sun bar madina gaba daya za su gudu a can cikin karkara suna tambaya yaya ta kwashe yaya labarin manzan Allah a madina wannan shi ne halin Allah ce walau kanu fikum ma qatalu illa wanda mutanen wa ko da sun zo cikin nakuwa mana ba su amfani kun da matsoroci bai ya duk ƙarfin da ka sare ba kai ba iya alaka ko da sun zo cikinku ba sa yaƙi ilan suna ɗan taɓa dai a ɗan buga amma ba sa yaƙin girki wannan shi ne abin da yau kan kuma kun san bambanta abin a can da yaƙi ne ake na haɗari na gaba da gaba kuma shi yasa an kuma wani sabon kasar labarin azaba dai kuma da duka yaƙoƙi a musulunci ba da mana na yaƙin zamani yaƙin kasuwanci mun zana kasar mun za a yaƙi ba wani tura iya gida ƙaƙi a yanzu ne kwamandakin zamani ko general ko jinar wane ne ba su zuwa daga jinar ya tsoron yaki yaƙi zamani inda ba turawa ne domin tarbiyyar turawa ce tsarin turawa ne tsarin yaƙin zamani mai alaka ce maka sanar to lakas mai alaka ce wulaƙa sun yakun jami'a illa su kwa masu samun kwamin kuna cikin dama halin na wakan da ci kawurai ba da yaƙi gaba da gaba illa su kwa masu sanar kwamin kuna cikin in mata suna cikin wani garku wani wuri kararre suka halbawa suka halba daga nesa ko daga bayan katanga amma yakin gaba gaba da gaba ba yakin kamuri bane yakin ne mai imani wanda bai tsoron abin da yake gaba bayan mutuwa sai da yakin kawure duk inda ko ina da yakin ne ba aka wannan da musulmin da su ba sa gaba da gaba a hau jirgi daga saman kilo nawa jirgi wanda bai halbuwa a saman ko ko da gida kilo dubu iya daki iya buro iya buro cikin daki ɗakin ma zai kariya ya tilla makami ya tuwu ya ɗama za ka ɗama ba ya tuntura ke nan bisu yaƙi gaba da gaba duk abin su daga nesa ne gaba da gaba shi mai imani ko an za ka buga tun da ake bisu da gaba gaba gaba da gaba shi imanin baka tsoron abin da ke gaba ko ka mutu daidai ne za ka yaƙi laƙin sun da yaƙi za a alimin sun sun yi jimin su tarbiyya ta tasu shi sa duk tsarin baka ga general a gaban yaƙi haka ganin janar na zamani a hajji tura iya iya iya kapital kapital ma a wata buru da ya aika muku ta hanyar mesaji kaza kaza za ku tsarin suke tsarin mai idan a tura ta an yi babba an tura babba dan kapital da haka kapital ko dan sama da amma manyan suna gida da yaƙi musulunci kwamandan ne gaba da sama da shi na gaba a musu tsarin tsarin yaƙin da shi kama da gaba daya shi na gaba da juna zara kai dan wasu da sai ta magana gaba ka sare to amma iya gida ya tura ka kai ta ka sani shi sa abun ba ba a cikin nasara gaskiya abin ke da matsala lakin sun manzo Allah yana gaba duk bala da annabi bai kuma baya wannan sama labarin abin da aka yi na na na ya ta na wannan bayan bude maka na yakin da aka yi na ya ka na ha hune na hune nan ne Allah ya musulmi jarabawa ba su taɓa yaƙi ba da yawan jama'a sojoji irin wannan dami har ta kai a cikin musulmin wasu kishi da kyare a musu ka gaskiya yau kuma inda yawa ne yawa ne ba mu cikin sarrafa yau ba mu inda yawa ne kuma mun samu suna da yawan sai mu samu abu Allah sai ya rabe su aka musu ambiskan aka musu tsaye ta wannan aka tafi kofar rago abu dai ya kai musulmin abin ya cika kan ba su iya matan da za su gaba kibiya ta domin suka musu laɗa ya suke a kan hanyarsu cikin wani kori ne cikin duhu-duhu kawure sun shirya ko dan maharba ne mutanen masir maharba ne kullum suna zawa kullum cikakakakakar kullum har fi kibiya masu su babu suka zama inda suke suka har suka tsiri suka har duhu a wannan halin ta sun wani amar mana ko wani kai cikin su amma ta daidai da manzala iya tunkarar iya annabi lakatar annabi iya tunkara a bas ya ya rike mai zamu shi iya ja ya ce ni annabin gaskiya ne ba ƙarya bane ba ni da nabi mutsallim annabi iya tunkara ka wurin ta Allah muna gudu muka annabi iya iya zuwa annabi kuma da nake yake to kenan haka jeri da ake haka manzo Allah gabe ki sa Abubakar a gaba su Umar a gaba su Man a gaba ba gida ba eh wannan shine yakin musulunci kenan to kenan wa'ina su kuka nan munafukai tun da gudun mutuwa suke shi suke tsaya ba su iya zuwa daman munafuci a daman kare rayuwa ne don ka kashe ka haka bayyana da imanin karya to su kuma nan mutuwa ce karara shi suke ja da baya ba sa zuwa tun zini Allah ya mana wani mutanen ba su amfani komi ba sa iya komi ko suna cikin ku ba su amana komi Allah ce laqad kana lakum laqad kana lakum fi rasulillahi أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نعم لقد كان له في رسول الله أسوة حسنة ibn kathir na cewa imam shukari wannan aya tana karantar da mu har kuma mu labarin manzon Allah da sahabbai a wajen wama da yadda yake jagoranta al'umma duk wannan abu ne wanda cewa kai manzana duka rayuwar shi ta yaki ta ibada gaba daya abin koyi da kamar aya cewa lalle abin koyin kyakkyawan makoyi wurin koyi za ka kika example kyakkyawa a wurin shi shine manzon da Allah ya koyi duka rayuwar shi abin koyi ne darasi ne ta shi ake cewa wannan kirista kafiri ne ina ga maslar wanda ya littafin mutane ɗari wanda shi kirista ne amma ya yi wani aiki wanda ba ruwan shi da addininka ya karanci tarihin cikawa duniyar shugabanci ta adam duk wani jagora ya binciki tarihin shi kowane ɓangare ƙarshe ya littafi na mutum ɗari shugabanni ɗari na duniya wanda ya yi kalakansu tun daga ɗaya ya duba matsayin ka sauran da suke maka ne ga wannan ɗaya ga na biyu ga na uku a cikin tsari jagoranci da ya bada tun daga adam zai hudu da shugaba ko musulmi ko kawuri ne ko rashin addinin ka ƙarshe ne a littayin shi sai sa muhammad shi ne na hurku kawuri ne mishilar zaka na littayin me yake cewa dalili ya ce kan ku yi mamaki ni kirista ne haka addini bace bace wannan bincike ne yace shine shugaba da ya ci nasara dukkan bangaren rayuwa shi bangaren rayuwa ta kai kadai bangaren rayuwa ta iyali bangaren iyalai ta jagoranci bangaren rayuwa ta yaki duk rayuwa ce ce ya ci nasara gaba daya kuma yace bincike da ya babu wani shugaba a duniya da aka ma bincike kwaf na rayuwar shi irin Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayuwar shi ko'ina tun daga ban da ake kwanci ko'ina amma ba a samu wani abin suka ba shi sa ta muhammadu shi ne farko gaskiya kenan da maza da kenan kenan ya ce nasara ta kowane bangare da haka kenan shi ne abin koyi har da ma'ala gaya mana abin koyi mu kyakkyawan abin koyi mu kyakkyawan abin koyi shi ne ta rasulullah ya ce amma hakan neman kane mai dole da wani duk mai imani da gaskiya mai imani da lantakashi wata Allah zai hisabi wanda yake ambatan Allah mai yawa ya san da haka Allah samu cikin lansu Allah ce ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
nan a wannan hali ne sai Allah ya mu labarin halin munafukai wa idh yaquluna kun wala zai fi qulubi marad ma wa'adna Allah wa rasuluhu ila ghurura sai muka ta baya ko a wannan halin munafukai na cewa da munafukai da masu raunin imani suna ce ai da mun babu wani alƙawari da manzon Allah da Allah da manzon kuma alƙawarin wannan da akwai nasara a shekurun guru ne ru'ar mu ne a kawo gurin a kashi ba wata nasara amma ga halin masu imani wallan ma'aura al'ummunan ahzab lokacin da su masu imani suka ga wannan runduna ta kawure sun zo madina ga suna a zagaye da su ganin kayan su zo annabi sallallahu alaihi ya ba su labari na zawwal runduna ta kawure amma ƙarshe Allah zai ba mu nasara akan su su masu imani suna cewa an tsoron fafarun da su amma su so wayannan masu imani a suna ganin wani jama'a su ce hada ma wa'adana Allah wa rasul ai wannan shine alƙawarin da Allah ya mana manzon shi na zawar wannan jama'a ga sunan sun zo kuma san yace wa sadaqa Allah wa rasul Allah da manzon shi sai gaskiya alƙawarin da suka tabbata kaga su masu ta masu imani suna cikin nutsuwa babu tsoro ta da su amma munafukai ciki suke da tsoro ya ce umarzadon wannan zangon waɗannan tawaga ta kawure ba ta ƙarawa ba masu imani wani abu illa imanin wata ta nema su yanzu ba tsaro ba imanin su nema ya ƙaru kuma da ƙara mai tsawiya abinda allah ya shi ne kura ba ja da baya wajen masu imani shi ta allah ce a gaba من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
التي من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه Allah ce daga cikin masu imani akwai mazaje gwarzaye sadaukai wanda sadaku ma ahadullah alai suka gaskanta ma Allah alƙawarin da suka mai na taimakon addinin Allah na ba da dukiya da rayuwa sun cika wannan alƙawarin kama Allah sun cika alƙawarin Allah faminu daga cikin wa'annan mazaje man qada nahabu akwai wanda ya ci magurin shi ya samu shahada wa minhum man yantazir daga cikin su akwai injin ko ta kwana mutuwa wani mutum kai ka sare kina wannan Allah ya badirin wannan masu suna nan duk da wannan aya an wa fashi asbabun nuzul akan kawo su dalilai ko ya ga wannan aya ta zarko akan wani ko suwa ne amma ba dan mataki ban daga mutum guda misali an tabbin nan an tabbin nan azumin nadar ya bar ya da imani aka yi badar da ba ana su bibinin nadar amma ana su wata bibinin malik to wani abin ganin rashin zuwa badar irin abin da aka samu na gara basa a badar samun gafara ta Allah abin ya mai ciwo ya ƙi hurfi bije ba ya fata Allah kawo wani dalili na shi haji bisa bila ya ba da mana nemi baiwar Allah ko ya ba da bacin gudun mutu ta sa addinin Allah Allah kawo yaƙin ya ji udin Allah shi kenan shi yanzu na rasa dama abin da ke da mara kun san a uhud ma an samu matsala a uhud ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani strategy na yaki wanda an san iya cikin dai tsari wanda ma Allah ba shi kimar yaki wanda san dai ya uhud a Saudiya ko a Madina dutse ne wajen kilo bakwai tsawon sheki haka tsawon shi haka to iya ɗan tsawo iya da arewacin madina mace can dai gehen madam da gehen madina wannan wuri na umar manzana da ya zo akwai wani dutse sati mutum jami'a da umar karamin dutse ne a gehen wood a nan ne wajen matattara ta kawurai a nan aka buga sai mazana ce to wannan dutsen ya samu mutum hamsin mutum ce gwanin halin mahalba ce ku zamana a kan wannan dutse mu muna ƙasa da kibiya za ku rika ma'ana fatattakun harba su da kibiya don kwanan su shakatawa da kibiya ya ce in mi zai samu ɗan ƙasa in mi zai sami mu ko da su rika ɗaya ɗaya amma na komi zai sami mu kan ku sauku ku tsaya akan wannan dutse haka annabi ya musu annabi ya tsatsara wuri wurin da yanzu abin da kamata a lokacin na khalid bin walid bai musulunta ba iya cikin komandodin qurayshawa na kawar ta wata zamani daga shi ma gudun yaƙi ne sai da ya zo ma ya gani matsala ya raba wannan sahabban ya san yaƙi bai ci nasara yace wannan wannan mutumin wannan wannan mutumin gudun yaƙi ne ya san bai wata nasara kan tsarin da kai to amma me ya khalid sai ya zama to hankali da duk buga da ake ana bugawa wannan mutanen su ne ke kallo ya san ana matsalar su to ya gamce an ware kashe kahure an kora ana kwasa kwanima ana kwasa kasu sai su ɗan sama sai shi ɗan da ya ake shi kenan ya yi jefa musu cewa ya ku za a raba gani gaban da ku gasu ana kwasa banza zan kashe mutu kaza ya kuɗi kayan wannan abin sai shi shi kamar cikin kuma da manzan da ya ce mana kan musamma ko me za a yi kayi ana tafiya kayi kayi kuna ya saka gangaro suna gangarowa halin da ya bi wancan ba kuwa kun shi da ke wasu tawaga ta kawai ya kewaya ba musu kun shi ya ka mutum tsaka kawai duk a lokacin ya ƙi juyi gaba ɗaya aka manzo Allah su kawo sun gan shi sun wasa mai kai an wasa mai haƙori jini tun daga ka har jini shi amma an kada cewa ya mutu ya mutu kake cewa ku tabbas sun same shi to a wannan hali ne tun da sun ga inda yake suke gaba ɗaya suka tunkara can kibiya halbi shanin da kace mun gaba a tana za ta ji ga dakon na gaskiya ba na dan kasuwa ba ga dakon din gaskiya za a haɗu suka wannan su kuma su haɓa suka wannan suka kewaye shi sun sun ga nake su suka kewaye shi sun saka aka rubuci biya ka fara kai ka rubuci ka fara kai shi almun mashi ka fara tare ka kai ka tare mashi dan ma manzo Allah ya baya sai ka kai ka fara nan da yawa suka shahada a wannan wurin kayan a samu inda abin saka ba to a wannan halin yan uwa anan aka shi hamza aka bani musulakin akwai sa'ad ibn mu'az eh da aka ce akwai musa ibn umar musa ibn umar iya daga cikin muna magana shi a hadisi bin nadar to a wannan hali ne ganin musulmi sun watsi sun tsorata sa'ad ibn mu'az ce mun gamu da anas ibn nadar ina zuwa ni ina gudu shi iya tunkara sai yake ce wallahi ce ina ce buja da baya shi iya tunkara cikin kawuran yace mani yake cewa wallahi ya Allah ya Allah ina neman ina ba da uzurina game da aikin da wani ɗan wani suka yi ma na musabai suka gudu da abin da ke yin ɗauki zanga ina huta daga bana Allah na uzurina daga wani abin da wani suka yi kuma na kubuta da aikin mana yana kawuran ba ruwa nan kawurai ku ɗan wani abin suka yi ban cikin Allah yake tunkara ana bugawa sai da aka ya shahada ya ce tsara kibiya da mashi da aka kilga a cikin shi wajen tamanin da ɗanka kuma duka a gaba ba a gaban shi ana buga iya zuwa iyayi bai tsaya ba wannan annabi ya cikin makasaba da wani alaƙa musa abin umar wanda kan musa abin umar iya daga cikin matasan horko masu imani a makka kuma ta ɗan gata ne ko shi kasan a ta ɗan ne kuɗi mace kuma ɗan gata ne a makka ya cikin samari wanda ake yake ake yabo ya musulunta uwashi ta tada mai hankali ta sashi a ɗari ne shi wata ne kurce ƙarshe ne ran nace ke ya musu yawa in gidan uwa kashe daga yau ba na amincewa duk wani wani magana ɗari ba ta ce to ku zaɓi ɗaya ko ni ko muhammad ya ce muhammad ya bar ta duke daga baya ya kwaro wajen annabi ya gari tana gari ya koma wajen musulmi wajen ana ɗan sarama ya bar ta to ana nan sai Allah ya kawo ansar wanda suka nemi mai karantarwa a tura musu madina da karanta da iyalansu shi na shi ne a tarihin musulunci farkon ambata daga musulunci farkon ambasadar shi musu abin umar musu abin umar shi ne aka fara turawa waje ya je ya karantar da addini to wannan dangata ga shi yau a uhud an zo ya shahada don an ce shi ne tuta aka cire hannun shi da dama bai yi iwo bai shirka da gudu je yi magani na hefa da kama da hagu iyayen ikon bai tsaya ba iya shiga cikin kawurai aka cire hannu na biyu da kama da gundu-gundu da kama tuɗe riki don daga tsawai ƙarshe da anan suka kashe shi shahada to an ce shi ma ta abin da ya tsaya kan shi ya biyu musu abu an zo binnewa abin da yake jikin shi don rashin wadata an aka rike kan shi kawai da bayyana bai rike gaba daya aka rike aka rike kawai kai bayyana annabi ce kullum ku sa wani bangare ku sa ganye a bangaren kawuwan ku sa kuri su tare kuri kai shi haka aka ne wanda iya daga cikin wani da Allah karsar wannan wannan aya cikin minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu ba'dai irin suna cikin mazaje masu imani wanda suka gaskanta ma Allah alƙawarin da suka yi eh faminhum man qada an abahu daga cikin wannan wannan mazaje akwai suka cimma burinsu irin su sa'adatin irin sa su nazar in sun su abul sauransu sun cin mai burinsu sun samu shahada sun cika alƙawari kuma sun samu shahada wa min kuma yantazir kuma sauran sahabbai in jiran ko ta kwana su ma suna ne kuma baddal tabdila ba su canza ba alƙawarin su kama kan tsaya ta daya ta shi ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما Allah ta liyajzi Allah sadiqina bi sidqihim Allah yayi wannan jarabawa ta samu musulmi a wannan wurare Allah ce daina sakawa masu imanin gaskiya dalilin gaskiyar imaninsu kuma a lokaci guda wa yu'azzibal munafiqin insha Allah tuba alaihi Allah ya ce koyawa munafikai azaba ko ku kai su ya mushi musu munafikai ne wasu tuba ne da munafikai ne amma ganin wasu dalilai da akan munafiki suka zo amma daga baya suka gyara imanin suka ma addinin Allah yake yau na abu ne a hannun Allah imma wasu munafukan ya musu azaba ko ya amshi tuba su shi zama inna Allah kana ghafurur rahima Allah mai gafara ne mai jin kai Allah gafarta mana kuma ya shi kanmu wani kamata mu tsaye da karatu na ba ku cewa muna da baki daga Najeriya ina ga Ran Bashuri shi ya zo nan ya yi bayanin abin da yake tare da shi
za ku ji yadda halin ya ilimi a kamata yake to a za a daidaita ilimin yanzu bisa daidai yadda suna na aisha suka yi karatu suna na asma'u shi ɗaya shehu usman da makoyo to yana daga cikin ayyukan da muke ma ba mu da wani project da muke yi a yanzu sai kan ilimin yara mata insha Allah yanzu za mu ba malam abin da muka mace da shi ita a mutum da za mu karama shi ta wasu na wannan a wajen a wajen ta misali zuwa ga sheik ilyas bin abdallah da magana wanda yana aikin taimako kuma da ci gaba addinin islama the recognition of the strike champion of standing the most of the new public service and the responsibility and the most of the education and acquisition of the capital Allah
سكر عليه
التكبير التكبير
kamar da yadda kuka ga wannan yan uwa da jimawa suka tuntube ni akan magana mun dan ja mun dan ja ma dai suka ce yanzu mun insha Allah lalle mu burin babba ga muna fata irin wannan abin cewa muna fata ya zama to shaida muka zama to a wajen Allah shaida muna fatar shaida Allah mana shaida gobe kiyama akan abin da muke na bare kuma Allah karba yan wa wannan shaida ce ba wai ta malam ba ta duk masu kamawa kan wannan aiki ai aikin ne abin da yake gabatarwa a wannan markazin ne ai ya kai gare su ga yan uwa masu amfana da abin har su suka zo su yi wannan karamawa ko godiya kenan aiki ne na kowa tun daga akwai 'yan agaji akwai masu taimakawa da shawara akwai masu taimakawa da dukiya don abin ai da dukiya aka biya sada ha kalla abin imma a suna tv afirka tv wace ke duk ai ta hanyar sada kudi aka biya kiran wasu masu dukiya suna nan abuwa ba su zama suna nan abuwaye da dukiya suka taimaka har abin da ya kai irin wannan wurare kuma mu yi imani tabbas Allah ya taimaka wannan wurin wallahi alkhairin yana da yawan gaske kuma wallahi duk wani duniya Amurka Asia Europe babu inda ba ka labari ko ana kira suna jin daɗin ko yabo abin da ake a wannan wurin ɗan uwa kullum abin da bana mantiya cikin irin abin da ke burge ni wata rana ta muku wani ɗan uwa ya kiraye ni ya ce abin da ke Isra'ila Isra'ila Isra'ila sai ya cire daga bayan da lambar sai lambar ba ta lambar ba ina kira shi dan wani daga Isra'ila me yake tambaya yace malam ina kallon Africa TV mun yi ko Allah a can yake aiki muka yi magana akan mas'alar taimakawa kahurai mu'amala da kahuri ko san kahuri iya da mana a ɗakin shi ji wannan bayani yace to malam na yi kawar mu kuma gaskiya muna aiki tare da yahudawa yahudawa muke rimiki ne na ce suna da kama hausar kama ba cikakka bace ba kuma ya alƙalin isra'ila ya ce aikin ƙwadago ya kai mu yi magini ya ce na zauna a mai a wadata a can na koyar hausa ya ce ina ɗaki ne ina kallon da afirka tv sai na ji kana magana mu'amala da ahalin ta tawo to mu me matsayin mu ta ga wa'azi ya kai isra'ila wannan hanyoyi ne kamar da annabi ba labari cewa inna Allah la yu'ayyidu hadha din bi rajul fajir Allah zai iya taimakon addini wannan addinin da mutumin banza ma wannan taimakon addini ta kawo rai shi wannan ababe na sadarwa da hidimarsu don burinsu cimma burinsu amma an cuye musulmi na samun su ma hanyar da wata wannan aya Wannan ɗan a yanzu wannan abin da ta wannan abin da wuri karama wallahi duk duniya ana ganin sun yi dama mulwarsu kuma na amfani wajen addinin Allah muna fata mu Allah saka ma kowa da addini duk mai ka hidima shawara ce ƙarfin shi ne dukin shi Allah saka ma kowa da alkhairi Allah saka mu gidan aljanna gaba daya ibn ɗan uwa muna fata su ma Allah saka musu da alkhairi su ma hidima da suke da addini Allah saka mu alkhairi muna fata mu a samu cikin addu'a Allahumma salli ala Allah saka mu zai magana wannan
Allahu akbar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أموا ونبت السنة kuma wannan shine samara da sakamako na ikhlasi da Allah wallahi kun ga wannan bawan Allah ya faɗi wata magana ya ce wai a yadda suke bibiyar masu wa'azi kaf suka ce bar da malin jafar Allahu akbar
a cikin tafiyar afirka ga baki da Allahu akbar hausa ku su ga malami wanda yake karantar da sunna ya dage akan sunna kamar shek malam iyas wannan shi yasa nake ce mai uwa wallahi dukkan abin da za a yi shi inda dan Allah aka yi to Allah subhanahu wa ta'ala shine zai kai abin inda baka tsammani wannan kuma kiran da nake so in yi akan wannan bangare yan uwa wallahi burke sunna kalli ka kalli zargin mai zargi waɗan mai faɗa shirman mai shirme haushin mai haushi wallahi inda aka je wannan abin da malam bai zo da mu yawa sun kiraye mu suka ce idan malam yana karatu tun amfani da najeriya kashe wasu ba sa so su ci magana shi cewa suke wuta wuta zai kai mutane amma da aka dage aka shure yau gashi a garin nan ya kai aya wallahi ba mai tara al'umma a garin nan Allahu akbar
kuma kira ne ake akan sunna ba wani manuwa ba ce manuwa ce ta hudda mutane daga cikin mi bid'a su koma kansu dan haka yan uwa wallahi mu takallu ba wannan tarin shi ne zai hudda mu ba sunna ba a mata roko roko kawai mu rike sunna sak dukkan abin da za a yi a yi sunna kawai san wani muku wani abu na sirri na mala kun ga cikin mu na gabaki daya muna wasu kara za ku an ana wani abu na bid'a taro na suna da rinin wani ka a ce bai je bari mu shi kaga mutum ya ce sadaka wallahi ba za ka taba ganin malam akan abin da yace wannan kaza haramun ne ko kashi ya ce abu kaza haramun ne kuma ya ce yana ma wani kara ya je shi gurin don saboda ka ce kaza ba ka gaba na gurin wallahi in mun rike addini mun rike addini babu wani mutum wanda zai ma wata kara gaban Allah ka tabbatar da ka je mu Allah da zuciya wanda shi da abin da ke son wani ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya yi albarka da wannan Allah da zuciya
assalamu alaikum